الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والرصافة أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai ga ashirin daidai ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai ga 23 ga watan tara a wannan shekara ta 2024 da haifuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin fara karatu a cikin littattafai guda uku a ɓangarori guda uku na ilimi ɓangaren lura za mu shiga ɓangaren balaga da kuma ɓangaren adab da kuma ɓangaren nahau wanda waɗannan ilmomi guda uku akwai ɓangaren sarf wanda kowanne daga cikinsu ya taɓallab minar ɗalib an yi alama ana nema daga wajen ɗalibin ilimi a ce ya san shi ba khasatan ɗalibul ƙur'an wa sunna la ya sagani anhu ɗalibin alƙur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya wadatuwa da waɗannan ilmomi saboda da su ne mutum zai dinga jin zauƙin abin da yake karantawa na alƙur'ani zai dinga jin zauƙin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yake koya sannan kuma da su ne zai kiyaye al'alhan a cikin alƙur'ani da kuma al'alhan a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wannan ne zai fahimci wato zance wanda yake kyakkyawa daga zance wanda yake da kwai kuskure a cikinsa da wannan ne mutum zai gane alkalamun fasih min alkalamin ladi laisa fasihan da wannan ne zai gane zance wanda yake cike da fasaha da kuma zancen da ba fasaha a cikinsa don haka akwai bukatar wato mu kula da kyau bangaren abin da ya shafi waɗannan ilmomi guda uku da za mu fara karatu a cikinsu wanda ala kulle halin ilimin guda hudu ne wanda abin da ya sa mu saka sarfu ba kai tsaye saboda a cikin nahau akwai littattafan da nahau ne na nahau ne amma kuma sun saka sarfu a ciki irin annahau alwadih irin risalatun nahawiyya waɗannan littattafan cikin ƙanana kenan idan muka je wajen su alfiya ta ibn malik za mu ga cewa shi ma ya saka wato sarfu a ciki da haka sai zaman tola hajjata ila an nufrida a sarf bi kitabi ba bukatar a ce a yanzu mu doki littafi mai cin gashin kanshi na sarf mu saka duba da cewa akwai na hau da za mu fara a cikinta ilimi na balaga wato ilimi ne wanda yake da kwai mahimmanci ga rayuwar bawan Allah musulmi wa khasatan ɗalibin ilimi kuma wa bil akhassi wanda yake karatun shari'a ta musulunci akwai buƙatar ya san ilimin balaga menene ilimin balaga me ake cewa balaga sannan kuma menene ta'arifin balaga wane ne farkon wanda ya zo da ilimi na balaga sannan kuma wato menece tsamarat da ilimin balaga fa'idodin da mutum zai cirata idan ya yi karatun balaga sannan kuma min aina yustamaddu au min aina stumid da hadar ilm daga yana aka ciro wannan ilimin na balaga sannan kuma a waɗansu masa'ili ne ke tattaunawa a kai wannan duka akwai buƙatar a ce mun san su saboda sanin su shi zai ba mu damar mu kama jiki wajen karatun balaga ɗin akwai wani mawaƙi yana faɗa akan kowane fanni cikin funun na ilimi kowane wato ilimi cikin anwa'ul ulum yana da kwai abubuwa guda goma wanda ake ce da su mabadi ne nashi wanda idan ka karanta su duka za ka fa'idantu sama da wanda ya karanta kaɗan daga ciki inna mabadi kulli fannin ashara alhaddu wal mawdu'u thumma thamara fa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukmu shari'i masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a hadha shar hadha sharafa wato wani yake cewa tushen kowane fanni daga cikin funun na ilimi guda goma ne kowane fanni na ilimi akwai abubuwa guda goma wanda ake buƙatar ka a matsayi ake buƙatar a matsayinka na mai karanta wannan ilimin ka karanta waɗannan abubuwan guda goma kafin ka shiga ilimin kai tsaye na farko alhaddu ta'arifin shi wannan ilimi da zaka shiga ilmul hadith zan yi karatu cikinsa me ake nufi da ilmul hadith menene yake iya shiga karkashin ilmul hadith da kuma abinda baya iya shiga karkashin ilmul hadith ilmul balaga zan karanta balaga menene ma'anar balaga me ake nufi da balaga a wajen yare na larabci sannan kuma malaman balaga idan suka ce balaga fulanun balighun ko hadal kalam fihi balaga me ake nufi da shi kaga wani akwai bukatar mu san shi sun ba al-mawdu' ina ne mawdu'ul balaga balaga ina take tattaunawa kai sun samara fawaid nata idan na karanta ilimin nan na balaga me zan fa'idantu da shi saboda duk wani abin da zaka aikata akwai dafi wanda ya saka ka idan mutum yana karatun alkur'ani menene fa'idar da kake karatun alkur'ani saboda in korewa kaina jahilci in karantar da yan uwana a ce ni ma na iya karatun alkur'ani kamar yanda aka saukar da shi sannan kuma ina so a ce na bude tsangaya wanda zan dinga karantar da alkur'ani dan ya zamanto ko da bayan mutuwa ta na samu wato jari wanda zai dinga shiga cikin makwanci na ina kwanci mun gane da kyau to menene fa'idar karatun balaga saboda la'alla wani wanda bai yi karatun balaga ba yana ganin cewa karatun balaga bangare ne wanda yake ba na shari'a ba ba za ka koyi kalan lahu kalan rasulu a ciki ba zai iya maka tambayan nan ta yalƙure ya ce kai balagar da kake karanta a matsayinka na adibi mai karatun balaga menene fa'idar da za ka cira ta a ƙarƙashin balaga da kake karantawa za a yi maka wannan tambayar kuma zai iya yiwuwa a wajen jarrabawa ko ta jami'a ko ta wani guri a sako muka da irin wannan tambayar ba dan an san ba shi da amfani ba a'a saboda an san amfanin shi shi yasa aka tambaye ka mai fa'idar sa shin ka sani ko baka sani ba mun gane da kyau sai kuma nisbatuhu min sa'iril ulum da shi da sauran ulum ya ne dangantakar su kaga wannan shi ma akwai bukatar ka sani shin ilmul balaga shine ilmul hadith ko shine ilmul qur'an ko shine ilmul nahwi ko kuma a'a akwai bambanci tsakankanin su kaga wannan akwai bukatar ka san shi sai kuma wane ne farkon wanda ya dora dan ba kan ilimin balaga kaga zaka zo kana ta karatu idan aka tambaye ka kai da kake karatun balaga din nan mun san dai cewa manzala salwa bai zaunar da sahabbai ba a rana cikin ranaki yace ku zo in koya muku balaga to wane ne wanda ya fara dora dan ba akan wannan bangaren na ilimi kaga wannan akwai bukatar ka san shi sai kuma masail nashi matsaloli wanda ilimin balaga yake tattaunawa ake gane kyau a waɗansu matsaloli ne wanda za ka iya shiga ciki a ce maka wannan ilimin balaga ne gane sai kuma fadala tashi fada'il na karatun balaga saboda yin ba wata fadala cikin karatun balaga ai ba bukatar a ce makaranta shi din karatu da kake aya ko wata fadala da kake bukatar za ka samu ciki kake kaunar za ka samu a cikinta ta waɗannan matsalolin guda goma akwai bukatar musansu farko idan aka ce albalaga a larabce shi ne husnul bayan albalaga a larabce kenan husnul bayan wato ka yi bayani mai kyau an kirawo ka wajen wani taro an ce wane ya zo shi ya ɗan tofa albarkacin bakinsa a matsayin shi na iyayen yara jagora cikin al'umma ya zo yi magana to ka zo ka yi magana takaitacciya amma kuma maganan nan takaitacciya kowa ya dinga cewa alhamdulillah wani bayaninsa ya fi kowa bayani wannan kana da balaga kenan mun gane da kyau husnul bayan ka yi bayani mai kyau mai gamsarwa yanda wancan da wancan da wancan alakhtilafi wato ahwalihim kowa zai fahimce ka wancan malami ne amma ya fahimci abin da kake nufi wannan bai taba zuwa makaranta ba ya fahimci abin da kake nufi wancan shi baina baina ne ya je makaranta amma kuma bai kai ba martaba ta malami shi ma ya fahimce ka wato kai kyakkyawan bayani kenan to amma wani za a kirawo shi a bashi bai kuro yayin magana cikin al'umma tun daga sallama shi za ga cikin sallama shi an samu fat bayanin da zai zai dauki minti 15 na bayani amma kowa ce shi bai fahimci ba ina wane ya dosa saboda ba balaga cikin maganarsa wannan ita ce ake cewa balaga a larauta kenan husnul bayan shine albalaga amma idan aka ce albalaga a wajen malaman balaga shine malakatun yastati'u biha almutakallim an ya'tiya bi kalamihi mutabiqan li muqtada alhal ma'a fasahatihi wato wata malaka ce wata ɗabi'a ce wata halayya ce wanda mai ita yake da damar ya zo shi da zancen shi ya dace da yanayin da ake ciki tare da cewa kuma wannan zancen akwai fasaha a cikinsa mun gane da kyau wanda ita ce balaga malaka ce wanda mai ita yake da damar ya zo da zancen shi zancen shi kuma ya dace da yanayin da ake ciki kuma tare da fasaha yanzu idan aka ce mubabiqan limuqta barhad ya dace da yanayin da ake ciki yanzu idan ka zo ka misali an ce wannan gurin ana taro kaga taro aka ce kace menene ake ana sai aka ce maka ai rashi ne aka yi ko sutura ba ai ba yanzu ana jiran za a fito da gawa ne kace kace dan gidan wane ne ya rasu ko baban su wane ne ya rasu aka ce baban su wane ne yanzu in zaka je wajen su in ka je da fara alhamdulillah alhamdulillah masha Allah masha Allah anan ka zo da balaga ko baka zo da balaga ba amma to abin da ka yi shi zai sa mamacin nasu ya ƙara mutuwa in ka je ka da huska wanda take a turbine an san ka mutum ne ba shushi amma kuma ka je Allahu akbar ya muka ji da hakuri to Allah ji kansa Allah ya gafarta masa ba wani zancen fara a huskar ka wannan zai sa mamacin nasu ya dawo to amma idan ka kallaci muqta hal baya baka damar ka je kai ne ka je ka da fara'a ba za ka je ka ba da fara'a to kana zuwa da fara'a yanzu kai ba baligi ba ne mun gane da kyau saboda gurin da ka je kan ba gurin da ya kamata ba ne ka je da fara'a wani akwai bukatar haka mukutan balhal kenan sannan kuma lokacin da za ka yi magana a cikin jama'a an baka minci biyu yanzu mukutan balhal za ka kalla kana da zance mai yawa wanda ya aka ce an baka awa ɗaya ba za ka iya isar da shi ba a lokacin to amma saboda minti biyu aka baka sai ka diba wato niqab wanda suke da muhimmanci a cikin niqab din da za ka yi magana a kansu sai ka yi su a takaice cikin minti biyun ka isar da sakon ka huce wani guri sai ka ga ana taro ka tambaya wannan menene aiki ka ce maka ai wane ne yayi aure to yanzu ka je ka da turbina alhusga ka ce haka ne kaddara ce kaddara ce kowa bai huce tashi ranar to Allah sa hakan din shi yake alheri Allah sa mu cika da imani kaga magana nan da kai a nan to da kace Allah sa mu cika da imani ba da bace kai to amma gurin da ka faɗa din ya dace da haka nan kace Allah sa mu cika da imani haka Allah ya kaddara kaga ba haka zaka faɗa ba kana faɗin haka in ka tashi za ce wani lafiyan shi ba ina gama alaƙar gurin aure da cewa Allah samu cika da imani gaba kaga barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin haka zaka faɗa to amma ga ce Allah samu cika da imani kowa zai ce amin amma kana tashi a ce wani lafiya shi ko wani abu ya sha ko bai san abin da ake bai ce ya ce ya sani yadda ya tambaya aka ce mai aure ne aiki kaga ba balaga ciki sannan kuma muqtadal hal irin ka kallaci yanayin da al'umma suke ciki shi yasa za mu ga cewa maganar ma'aiki cike take da balaga wannan zai zo ya tambaye shi ayyul amali ahabbu ila Allah ya ce mishi as-salatu ala waqtiha wannan ya ce da shi ayyul amali afdalu fa qala it'amu ta'am ciyar da abinci wancan ya ce mai sallah a farkon lokacinta wannan ya ce mai ciyar da abinci ka san dai ba tuka da walwala cikin maganar annabi saboda muqtabal hal ya kalla a yanayin da ake ciki wannan wanda ya zo ya tambaya din nan talaka ne ba shi da komai aka ce mai ciyar da abinci ai abin zai gagare shi amma sai aka ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a farkon lokacinta ya fi kowane aiki lada a haƙƙinsa wancan shi kuma ya zo shi ga dukiya ga al'umma tana buƙatar a tallaba mata ya tambaya wani aiki ya fi lada sai ce mishi ya tsamu da'am yanayin da ake ciki da kuma halin da yake da shi wannan mutumin da kuma yanayin da talakawa suke ciki ai aka ce mai tsamu da'am wancan ya zo ya tambaya ayyul imani afdal qala imanu billahi wa jihadu fi sabili zamu ga cewa in muka kallaci mazanar salma don tukan shi cike suke da balaga ta wannan shi ne zaman to mutum ya zo shi da zance yanda ya dace halin da yake da sannan kuma ya zaman to akwai fusaha a cikin zancen nashi akwai fusaha kaga zancen Allah ba wani zancen da za ka haɗa shi da fusaha ko akan zancen Allah to amma yanzu kamar misali ana cikin wannan shagulgula na biki an zo ana damƙa wannan ya tofa albarkacin bakin shi wannan ya tofa albarkacin bakin shi an kirawo ka a matsayin alarama malamin makaranta wanda kai ne malamin shi wannan yaro da zai aure kuma kai ne malamin ita yarinyar da za a aura ka zo an kirawo ka zo ka tofa bakin albarkacin bakin ka kayi istiaza da basura ka ce kullu nafsin dha'iqatul maut ai na gani wannan ayar haka ce ko kowa sai ya mutu to amma saboda Allah a gurin sabga ana cikin wannan shagulgulan kace kullu nafsin zai ga talbaut kaga da ce to wannan malami yake din shada wani ce malamin ba balaga cikin tafiyarsa amma ku ai fasaha littafin alqur'ani ba magana akan fasaha to amma saboda yanayin da ka zo da shi din bai dace ba mun gane da kyau wanda shi ne abin da za mu kalla balaga kenan wannan ita ce balaga ka yi zance ya dace da yanayin da ake ciki wannan yaro ne za ka yi wa magana ko an baka ka karantar da yaron da bai iya babbaku ba ka ce to ɗako ƙur'ani ce wanne zan ɗako ya ce ka ce ɗan ilmi sattin ɗako ka ce daga bakara za mu kama to kaga yana ga sai ku shekara da shi wani in ya zo wanda ya fi ka balaga ya ce mishi siyo nurul bayan eh shi ya faro daga can ƙasa ya kuma ka fara daga bakara ɗin izu sattin ɗin ka shekara guda kana ba da hankalinka akan karatun shi shi wannan mutumin cikin wata shida ya zo ya danne ka ɗalibinsa ya zo shi ya yi magana a cikin jama'a a fahimce shi a ɗauko littafin da kowa bai taɓa karanta da shi ɗalibin naka da shi wancan ba amma ɗalibin wancan ya karanta saboda shi an biyo da shi ta hanya mai kyau mun gane kaga wannan shi ya kamata mu kalla da kyau to sai kuma mawdu'u inda ilimin balaga yake tattaunawa mawdu'u ɗinsa shine asalibul qur'an wa ma'arifatu al-maqam alladhi ya'ti bihi al-mutakallimu bi tarakibi kalamihi wato shine nau'i nau'i na larabci asalibu al-arab gane da kyau wato nau'i nau'i na larabawa wajen salo salo na magana ta yanda ka san makamin da zaka zo da wannan maganar a wannan guri akwai wanda zai zo shi a matsayin shi na wanda yake baligi ya yi magana a fahimce shi wancan a matsayin shi na rashin baligi ya yi magana a kasa gane shi ka ce a matsayinmu na waɗanda mu yi karatu ba ya kamata mu yi karatu kaga wannan za a iya fahimtar gago a matsayinmu na jahilai ya kamata mu je mu yi karatu to wani zai ce a kai ne jahili ne ba jahili ba ne kaga saboda shi wancan maganar da ya yi amma dai shi da ya ce a matsayinmu na wanda mu yi karatu ba ya kamata mu je mu yi karatu ba yake nushi a matsayinmu na wanda mu fahimci karatu ba ke da shi kuma wajen ya ce a matsayinmu na jahili gaga wani zai mayar da ya ce a kai ne jahili ba da amma ni da karatu na dama to shi yasa kaga zancen da za ka yi ya zamanto ka san yadda za ka ɗora shi ka zo da kalimatu wanda suke isar da saƙo ne za ka yi wannan ilmul bayani kenan isar da saƙo ne za ka yi amma kuma za ka isar da shi ta hanyoyi da dama sai ka yi amfani da wata hanyar da ta fi kowace kyau mun gane da kyau yanzu misali kana so ka cewa na ɓarawo ne ba zai ka fito ka cewa na ɓarawo ba ne zalla za a gane cewa ɓarawo ne ga ce wani mai halin bera ne sai ka gani aka ce wani mai halin bera ne mai ake nufi kenan sata yake ba sai ka ce wani barawo ne za a gani to amma ka zo kana wani barawo ne kaga da wanda yake wawa da mai hankali kowa zai gane amma in ka ce wani halin bera gare shi kaga allabibu bil isharati ya fahimu wawa wanda yake gaba ne ba zai gane ba tashi zai raka to shi bera wani irin hali ne gare shi saboda shi bai sani ba amma shi wannan da wancan da wancan duka sun gane abin da kake nufi kuka ce wallahi wani dogon hannu gare shi wani yana da dogon hannu kai wasa sai ya ɗauke maka abinka wato in kace yana da dogon hannu kenan in kai wasa zai ɗauke maka abinka wace wani yana da ɗan hali ko ya yi ɗan hali daga wannan duka ne ka ce wani ɓarawo ne amma kuma baka fito ta hanya ɗaya baka ce ɓarawo ne kaga a wancan gurin in ka yi amfani da cewa wani ɓarawo ne ya dace saboda gurin da ka yi magana ɗin guri ne na wanda za su fahimce ka amma a nan da ya kasancewa akwai wanda suke gabai wawaye sai ka ce wani yana da halin ɓera kaga masu hankalin za su gane abin da kake nufi to wannan shi ma wato shi ne mawdu na na na ilmul balaga a zaman to mutum ya san inda zai yi magana za ka yi magana ko ka ji an ce akwai kwalawa an yanzu mutum ya ce maka akwai kwalawa yana gani za ka gane abin da yake nufi ko eh za ka gane ba sai ya ce maka ba akwai eh akwai akwai iko a hanya ba yana ce akwai kwalawa to kai ka san abin da yake nufi haka wannan shi ma yana da balaga in a kusan su ne ce ma akwai kalawa shi su ba za su gane ba sai da in abin ya yi ta gudana sun gane da su ake ba za su gane zama yana akwai iko a gaban ka ya ji shi shi iko a to kaga za su ɗarma da shi sai kuma samara ta ilimin balaga yu'inuka ala fahmi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam zai zai taimaka maka wajen fahimtar littafin Allah alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zai taimaka maka wajen ka dinga jin zauki na alqur'ani lokacin da kake karantawa ka dinga jin zauki na sunna lokacin da kake karanta ta saboda baliyi ya sha bambam da wanda ba baliyi ba shi wancan baya jin daɗin alqur'ani saboda bai san balaga ba saboda asrarul balaga shi ne kana karanta zancen Allah ko sai ga cewa wata aya ta zo ta kai ta maimaita ta haso ɗari amma ka ga karatun bai ishe ka ba ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi kiyamun laili da aya ɗaya cikin alkur'ani ya kwana yana sallah da aya ɗaya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim za ga cewa aya ta bude da in tu'azzibhum kuma Allah ta'ala sai rufe ta da antal azizul hakim wato akwai balaga mai girma a cikin wannan ayar a ce ya kiya bulare da ita tsawon dare guda kaga dan ka doki aya daya kai ta maimaita ta so 100 so dubu saboda dubu saboda balagar da take ciki ka fahimci kaza a lokacin da kake cikin kaza idan ka dawo karatun alkur'ani ko inda zaka tsaya kana tadabburi dan sabkar da zaka in ka dawo kana cikin wata sabkar sai ka gano wani abin da a wancan gan ba gano shi ba haka alkur'ani yake sannan kuma zai taimaka maka wajen kai tsaye ka gane maganar da take da fasaha da maganar da ba fasaha a cikinta za ka iya gane mutumin da yake da kwai balaga da wanda ba balaga a cikin zancen shi za ka cewa magana ce mai fasaha amma kuma inda aka aje tan ba inda ya dace ba ne za ka cewa wannan mutumin ba baliyi ba ne ko ko maganar makanta ba fasaha a cikinta kaga mutum ya zo shi da magana wanda ya zo da kalimat wanda suke gara'ib baki sai ka koma cikin kamus kamus din ma ba kananan kamus ba sai manyan kamus kaga ai ba fasaha ciki gane ko fa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurba qabri harbin qabru kaga wannan ciki wannan maganar baiti ne za mu tattauna akan shi a karatu na gaba insha Allah waje abin da ya shafi wato at-tanafur mutum ya zo shi da kalma wanda a cikinta akwai wahala wannan baitin aka ce ba lallai bane mutum ya karanta shi sau uku bai kuskure ba saboda kafin kafin ta yi ta maimaituwa wa qabru harbin bi makanin qafru wa laysa qurba qabri harbin qabaru mun gane da kyau to a ciki akwai wannan sosai to ya zamanto mutum ya ya ya ya nisanci dukkan abin da zai zamanto ya kawo mai cikas wajen zancen shi idan aka ce wane yana da fasaha yana da balaga shine yayi magana kowa ya fahimce shi ba wai balaga bace ka zo ka yi magana kowa raka cewa ka ce kaza ka ce kaza amma kowa ya kasa gane abin da kake nufi ka ciko ka ciro larabci a mukama ka samu waɗansu jumlolinka a cikin littafin a cikin mu'allakat ka samu ka samu waɗansu jumlolinka a cikin makasura ta dan duredu wani cikin daliya ka zo ka yi tai wani ya kallaci ya ce kallaci soban shi cikin annuhat ya ce wani ya faɗo daga saman dokinsa sai mutane suka tattara a kai shi ce malakun taka'aka'atum alayya taka'aku'akum ala ala ala zi jannatin ifran qawwani kaga wannan ta ina mutum zai fara malakum taka'aka'atum alayya ka taka'akuikum ala zi jannatin ifran qawwani ifrin qawwani ko na baka bace haka daga ciki ba ba fasaha ciki wanda za su fahimci abin da kake nufi kai sai haka cewa sai wanda sun tafi makaranta ko ba wai zuwa ɗaya biyu ba uku a sun daɗe a makaranta ɗin sannan za su fahimce shi to ka yi magana yadda wanda ya fara zuwa islamiyya zai gane ta wanda ya kwambiya islamiyya zai gane ta wanda shi kuma malami na islamiyya zai gane kowa da mustawansa to wannan kaga zai taimaka maka wajen ganewa maganar da take da fasaha da kuma maganar da ba fasaha a cikinta da mutumin da yake da balaga da wanda ba shi da balaga sai kuma wadi'uhu wane ne wanda ya fara ɗora ɗan ba a kan ilimin nan na balaga to malamai wato sun kallaci ilimin balaga saboda ilimin balaga ya kunshi abubuwa guda uku akwai ilimin ma'ani akwai ilimin bayan akwai ilimin badi ilimin ma'ani farkon waɗanda suka fara ɗora harsashin gininsa in muka kallaci wato magabata za mu cewa su ne ulama'un nuhat zai da kyau malaman nahau kenan ulama'un nahawi ko annuhat ko ulama'un nahawi wato annuhat su ne suka fara dora wato tubali a ƙasa suka fara wato fandasiyon na ilimin ma'ani irin su khalil ibn ahmad al-farahidi irin su al-imam sibawaihi da waɗansunsu kuma daga baya al'imamul jahil ya biyo bayansu sai kuma ilmul bayan ilmul bayan wanda ya fara magana a kansa shine abu ubaida ma'amar ibnul musanna shine wanda ya fara magana a kansa sai kuma ilmul badi ilmul badi waɗansu daga cikin malamai suna gani wanda ya fara magana a kansa shine al-khalifatul abbas ibnul mu'taz shi da cikin littafinsa wato ijazul qur'an a albadi cikin littafinsa albadi ya tattauna akan wannan wato ilmul badi kenan to sai kuma daga baya rabbul balaga abdul qahir al-jurjani shine farkon wanda ya fara kafa dan tubali bayan an yi foundation akan wannan ilmomin guda uku ilmul ma'ani ilmul bayani ilmul balaga cikin littafinsa asrarul balaga da kuma al'ijaz a littattafansa guda biyu asirarul balaga idan ka karanta shi da al'imamul jirjani za ka samu wato shi ne malami na farko wanda ya yi magana akan waɗannan ilmomi guda uku ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul labadi waɗansu daga cikin malamai suna ganin balaga ilmi guda biyu ce ilmul bayan ilmul ma'ani saboda ilmul badi shi tabi'un ne lahuma gane da kyau amma duka wannan in muka shiga ba a wannan littafin ba dan ba za mu zurfafa akan wannan sosai ba in muka shiga littafi na biyu ko na uku ko mun karanta ko mun shiga cikin albalagatul wadiha za mu tattauna akan su da kuma yanda tawjihat nasu kenan a Abdul Qahir Al-Jurjani idan muka kallaci hada su a guri ɗaya waɗannan ilmomin guda uku waɗannan anwa guda uku a matsayin ilimin balaga za mu ce shi ne farkon wanda ya fara rubutu a kai da kuma daga bayansa irin su yusufu sakaki irin su al'imamu zarkashi da sauransu suka biyo bayan shi sai kuma wato nisbatuhu min sa'iril ulum daga sauran ulum na musulunci da kuma ulum na larabci a shi ne wannan ilimi na balaga ilimi ne wanda yake ilimi na larabci ne dangantakar shi da sauran ulum shine at-tabayun wato hannun riga sun yi hannun riga kowanne ilimi ne mai cin gashin kanshi ba za ka ce ilmul balaga ba shine ilmul hadith ko shine ilmul qur'an ko shine ilmul ilmul kaza a sai dai za a samu waɗansu masail wanda a balaga akwai su kuma a cikin wani ilimi akwai idan za mu ga cewa al-musnadu ilaihi da al-musnad a nahau za mu ga cewa imma a ce al-mubtada wal khabar imma a ce fi'ili da fa'ili gane da kyau irin su al-hadfu irin su al-i'nab da sauransu sai kuma faddalata shi a ilimin balaga min afdali ulumin lisan wato cikin ulumin lisan ilimin balaga yana daga mafifici daga cikinsu yana ɗaya daga cikin mafifita ulumin lisan cikin ulumin lisan mun gane saboda da shi ne za ka fahimci al'ijazul ilmi a cikin alƙur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai kuma masail nasa wanda kuma yana ga shi ne na ƙarshe masail nasa su ne guda uku yana tattauna ne akan ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul badi an ga cewa cikin ilmul badi ya wato ilmul ma'ani ya fi kowane yawa yana da akwai babubuka guda takwas an gane sai kuma ilmu albayan wanda shi kuma babubukan shi yan kaɗan ne ɓangaren su tashbihi irin su kinaya a guda hudu ne dai nan ɓangaren ilmul ma'ani ilmul bayan kenan sai kuma albadi ilmul badi ilmul badi wanda shi kuma wajen su asaj'u irin su aljinas da sauransu wanda shi wannan wanka ne ƙarin kyau za ka iya karatun balaga ba ka yi shi ba kuma ka zauna lafiya amma su waɗancan da guda ɗayan nan da na biyu duka ba za ka ga kaga cikin ilmul badi wato za ka gane sarikatu shi'ir wato sarikatu ashiriya wato irin sata ta waka akwai satar da idan mutum za a iya tsinke mishi hannu akwai kuma satar da idan mutum ya za a ce mishi dai wannan mutumin banza ne amma ba za a tsinke mishi hannu ba wanda duka za mu tarra insha Allah ta'ala a cikin karatunmu na balaga tana ga duba da cewa mun yi shimfiɗan nan za mu fara karatun balaga insha Allah a sati na sama kuma la'alla a shirya zai iya yiwa ya zama to din karatu ɗaya za mu yi baiti goma ne maimakin mu yi baiti biyar duba da lokaci yana ta tafiya za mu rage bayani sai mu yi baiti goma sama sama saboda akwai littattafan da muke so mu karanta a ɓangaren balaga wanda za su taimaka mana wajen fahimtar alkur'ani da sunna sai zaman to imma mutum ya haddace baitinsa goma kan nan kan rana cew amma ya zaman to ya haddace biyar rana cew satin sama ya haddace biyar guda za mu dinga baici goma goma insha Allah abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك